والقلم ولا سراج الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الدال دعوت رسول الله ملعمل الكرم وزيان بآتاكم الشر والكرم ولم يكن عند القلق حام سواه ولم ينفع مرد ولم ينفع انكر فلم أر إذنا مانعا يقتلونه سوى ذل خير الخلق إن جاءنا الرسل فزعل أنا كل كرب ولنا من علم به قد قر عيني والقلب وجعل لنا مددا فقاس دونه أقاسر فرس والقياسرة النجوم ولا بر أن الفرس والقرب وجوده في سيد الكونان والعلم والقرب ولا بر أن المنس والقلب وجود في نزل الفرقان والعلم والفسق في آدم قد جيب من بعد واشة ونال مقاما دونه حتى في الشهور ويذكر إذ نادى والباب داخر أتى وسلام بان عن هذه الذيب كذلك إبراهيم قد نال خلته وموسى كلاما دونه العقل واللب كذلك روح الله إذا وإنه ترفع للمولى وإن جاءنا نرجو فيا رب هب لي بالأمين وراثة له كلهم بالمصطفى قضي النحو وتورثني يا رب منك خلافة وعلما وجودا دون أن يسقط وتجعل مثلي هذه مطمئنة تسوس بلاد الله لم ينهى قلبي وتعلي بها أجناس خلقك كلها على رغم أمر من فلاو وميت وتقضي إليه ما أتاك مطالبا من العبد إبراهيم ولياته الجلب وترزقه التقويل يا خير سيد ويذهب عني الهم والشك والعيب ثلاث وتسليم عليهم سرمدا كذا الآل والأولاد والأهل والشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعوت رسول الله مزأمن الكرب وسيان بهذاكم الشرق والغرب قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم إنيس رضي الله تعالى عنه آمين يتي دعوت رسول الله ناكرا ومن زم الله ناكرا صلى الله عليه وسلم مزأمن الكرب ko yaushe aka ce bakin ciki ya zo mana to sai mu kirawo manzon Allah sai Allah iyaye mana wasiyani wasiyani a cikin lokacin da muke ciki fi hazakum asharqu mawudan rana wal garbu da mafadan rana duk ɗaya ne idan Allah ya kawo mana bala'i muka roki annabi sai Allah ya yaye mana ولم يكن عند الخلق هام سواؤه ولم ينفع بود ولم ينفع قلوب walam yaku eh, hamin siwa'uhu ba wani mai kiyaye halitta siwa'uhu in ba manzo Allah ba da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala Na.
inda al-khalqi a wajen halitta gabaki daya walam yanfa an budun nisa baya amfani walam yanfa an qurbu kusanci ma baya amfani idan dai ba a yi ainihin wato tawassuli da manzon Allah ba فلو رأيت لما أن يقصدون سوى الخير الخلق إلا على الرؤوس she yace falam ara isnan ni ban ga wani birni ba mani'an wanda zai kiyaye mutane su dunahu wanda suke nufin sa idan an ce musu ga wani bala'i nan su runtuma su tafi wani birni da zai kewaye su ni ban ga wannan birni ba siwa zilli khairil khalqi in dai ba inuwar annabi muhammadu ba yayyan halittar allah tabaraka wa ta'ala in ja anar ru'ubu idan tsoro ya zo mana to ba mu da mafaka sai manzon allah فبدا أن كل كرب ولنا من علم به قد فر عيني والقلب fazaza anna sai gashi ya nesantar ya nesantar kafuranmu ya nesantar da kulla karbin dukan wani bakin ciki wa nala na manalan sai gashi ya bamu baye baye iri iri daban-daban bihi qarra ainiya da sune a baye bayan da ya mana idaniya za ta zama mai sanyi wal qalbu ita ma ta zama qarra wato zuciya ta ma ta zama mai sanyi وشهد لنا مددا تقاسد له أكابر برز والقيادرة النجوم washada lana majadan kuma ya ɗaukaka mana wata baiwa mai girma da ƙa'asa dunahu a kasir kursi wanda sarakunan farisa suka kasa kaiwa wajen wannan baiwa mai daraja wal qiyasiratun nujubu da kuma sarakunan rom su ma zababbun nan suka kasa kaiwa irin baiwar da Allah ya yi mana ولا غرو أن المصطفى الكرمجود به سائد الكونان والأجم والقرب wala garwa أن المصطفى الكرمجود به سائد الكونان والأجم والقرب ولا غرو.
نعم
wala ko guda uku ne ركني Yi ne da. wala garwa ainihin babu mamaki annal mustafa cewa mustafa abin zabi Na'am.
alƙarma shugaba juduhu bihi sa'id al-qaunani wato baiwarsa da ita ce dukkan kasantattu suka zama sun samu babban rabo da baiwarsa Na'am.
wal ujumu da bai bayi waɗanda ba larabawa ba wal urbu larabawa ma sun samu baiwa ne daga manzara sallallahu alaihi wasallam wala garwa babu mamaki annal mustafa cewa mu- mustafa abin zabi alƙarma shugaba juduhu baiwarsa bihi nazala al-furqan Na'am.
da baiwarsa ce Allah ya sauka mana da alkur'ani Na'am.
wal ilmu kwaranyan ilimi ma da baiwarsa ne Allah ya bamu wal hisbu da kakama da, da abinci mai yawa kala kala duk mun same shi ne saboda albarkarsa به آدم قد تيب من بعد وجة ونال مقاما دونهم هتة الشهب biyi da darajar manzon Allah ne Adamu annabi Adam ƙarfi ba aka karɓi tuba gare shi Na.
min ba'di washatin bayan ya samu kewa a da yayi abin mai kamar laifi ya samu kewa to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tubansa saboda manzon Allah wani ala maqaman sai gashi Allah ya mai da shi ya bashi wani muƙami dunahun haqqatu suhubu wato shuhubu wato muqamin nasa dukkan taurari sun koma ƙasa-ƙasa akan muqamin da Allah ya bawa annabi Adam ويذكر إذ ناداه والبار زاخر أتاه سلام بان عن آله الريب wa yashkuru haka nan yashkuru shine ainihin annabi annabi annabi Nuhu ko innahu kana abdan shakura kenan wato shi ma iznadahu lokacin da ya kiran ubangiji wal bahru zakhirun ga kogi nan yana kumfa yana tashin kumfa atahu salamun shikenan sai aminci ya zo masa bana an aliyin raibu wanda ya dauke kokonto daga ahalinsa gaba daya aka ce ya nuhu bi bi salamin minna wa barakatun alayka wa ala umamin mimman ma'aka كذلك إبراهيم قد لنا قلة وموسى كلاما دونه العقل واللب kazalika ibrahim haka nan annabi ibrahim kad nala kullatan ya samu baradantaka da a wajen Allah saboda darajar manzon Allah wa Musa kalaman shi ma annabi Musa ya samu yin zance da ubangiji saboda darajar manzon Allah dunahul aql wal lubb wato shi zancen da Allah ya yi da annabi Musa hankali ba zai iya daukar irinsa ba Na'am.
kuma ainihin wato zuciya ba za ka iya rike shi ba in ba daga fannin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi Musa ya je munajati da ubangiji Allah ya bu- ya buɗe masa kwakwalwarsa ne kwakwalwar za ta iya ɗaukar jin kalamin Allah sannan ya buɗe masa kunnensa kunnen aka ɗora masa wani irin ji wani irin kwamfuta wanda aka liƙa masa a jiki Da- duk abin da ubangiji zai faɗa zai iya ɗaukewa aka ba jikinsa ƙarfi yadda zai iya ɗaukar nauyin ainihin wannan zance na ubangiji to lokacin da annabi musa ya ce lokacin da ya gama jin zancen ubangiji ya kama hanya zai tafi gida tururuwa idan tana tafiya daga mil goma yana jin motsin tafiyarta mil goma tururuwa tana tafiya yana jin tsarin tafiyarta kafin abin ya yi ta raguwa ya ta raguwa jin sai dawo irin na ɗan adam kuma Ta- tururuwa tana tafiya daga mil goma ina ta tana tafiya ayo ayo ayo kusa yana jin tafiya saboda jin- jin magana Allah ba wasa bane Eh, sai an sai an kammale mutum ya shiga an yanke masa hijabai an ɗora masa wasu kimiyoyi na kwamfuti- kwamfuta irin ta Allah sannan zai iya ɗaukar abu da shi ne ainihin shehu ke cewa hankali da zuciya ba za su iya rike irin yanayin zancen da Allah ya yi da annabi Musa ba Mm.
كذلك روح الله إذا وإنه ترافى للمولى وإن جاءنا نرجو كذلك روح الله هكذا النبي موسى روح الله روح الله وكلمة وكلمته كو ألقى إلى مريم وروح منه shine ainihin ruhin Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa ga- ga Maryam shikenan sai aka samu Annabi Isa a cikin sakan daya Allah aka yi cikin aka yi haihuwar kuma duk gaba daya wannan aikin Allah ne wa wa innahu cewa Annabi Isa alayhi salam tarafa lil maula an daga shi zuwa ga ubangiji wa in ja'ana idan ya dawo nargu za mu samu riba Allah ya ɗaukaka shi ko wato ainihin ba kashe shi akai ba Allah yana cewa wa qaulihim inna qatanna al-masiha isa ibn maryam rasulullah وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه لا- ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه رفعه الله إليه شين تشويك إشارة ترفع المولى نعم.
بل رفعه الله إليه الله يأذى شيء جواب شيء shikenan saboda haka zai dawo kuma wa in ja'ana idan ya dawo ƙarshen duniya wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni shi zuwan annabi Musa a- bayan a ƙarshen duniya alama ta shi alƙiyama ne nasu Qur'ani ya ba da cewa ainihin yu- yukallimu yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala saboda haka bil mahdi shine wanda yana cikin jinjiri yana tare da uwarsa wa kahalan kuma an ce sai nan gaba sai ya kai shekara 40 sannan ya zama kahalu domin mutum sanda aka dauke annabi Musa yana shekara 33 aka dauke shi sama saboda haka zai sako ya cika shekara uku shekara bakwai ya zama shekara 40 to sannan ya zama kahalu sannan in ya- in- in ja'ana idan ya zo mana na rabu za mu samu riba ma'ana duniya za ka zo na cikin al'umma kyakkyawa kuma in ya dawo zai fi zai bi shari'ar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sanda yake zamanin sa can annabi ne mai zaman kansa amma dama dukkan annabawa sun dau alƙawari cewa idan da annabi Muhammad zai zo suna raye to za su bar addinin su su koma addinin annabi Muhammadu to lokacin da aka yi wannan yarjejeniya ita kuma ba wasa bace sun riga sun yi ta sun yi sun yi alƙawarin za su yi haka to menene hikimar dukkan su ba su sadda zamanin annabi Muhammadu ba kowa kuma sai dai ya bar ya bar ainihin sallau ga mabiyansa cewa in annabi Muhammadu ya zo a yi imani da shi menene sirrin haka to Allah sai ya ba su cika alkawari da dawowar annabi isa annabi isa zai dawo annabi ne shi amma kuma ba annabi ne shi a lokacin ba waliyi ne zai bi al'ummar annabi muhammadu ne zai bi addinin annabi muhammadu zai bi shari'ar muhammadu muhammadu إيمانا بقولهم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من من من من, من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إثري قالوا أقررنا دكا سن يدع قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تدعى من يتبت سوى sun da gaske ne sun yi sun yi ikrari din to sai Allah ya bar musu annabi karshe na kusa da annabi Muhammadu ya dawo a cikin al'ummar annabi Muhammadu ya zama mumini a cikin al'ummar annabi Muhammadu wannan shi ita ce hikimar Allah amma ba kowa ne ya bance ta ba alhamdulillah لا قال لا نعم فيا ربي هب لي بالأمين وراثة لهم كلهم بالمرتضى قضي النهب شيء يتفى يا ربي يا أبنجي هب لي بالأمين وراثة لهم نا كام قفا da annabi Muhammad amtaccen nan naka ka gare da ni duk abin da suke da shi na ilimi banda annabta duk abin da suke da shi na ilimi wanda Allah ya ba su ka ganar da shi ka ganar da ni shi amma ban da annabta domin babu annabi a cikin bayan zuwan annabi Muhammad sai dai wali abin da suke da shi na wilaya wilaya da karamci da akhlaq ka ganar da ni shi ban da annabta an fahimci abin ko kullihim dukkanin su bil mustafa da mustafa abin zabi kudiyan nuhu Allah ka biya bukatuna da haka وترزني يا رب منك خلافة وعلما وجودا دون أمل السهب يا ربي وتورثني الله كغاندني خلافة خليفانشي منك دغريك يا ربي يا ubangiji khalifanci na wilaya na dukkanin su gaba daya ka ganar da ni ya Allah wa ilman ilmin nan nasu duka ka ganar da ni wajudan da kyautar da kyautar nan tasu ka ganar da ni al al asuhu ga jimare da hadari nuna an muliya zama karkashin wato kirgawa ta da in yatsu wato ga jimare ma ba za su kai yawan kirgawa da zan yi ta abin da za a bani ba wajen alumithiri hali mutuma innatan ta su su bilajen la'ilam yano karu ya rabbi wata ja'alu misri ka sanya garin nan nawa madinatu kaula hadihi wannan wanda take wanda nake cikin ta mudma'innatan mai kwanciyar hankali da ayyayin addini tasusu biladallahi ta zama ta shugabanci dukkanin garuruwa wanda suka wanda suke a karkashin ikon Allah gaba daya lam yanwa karbu kada bakin ciki ko wani tashin hankali ko wata bid'a ta shiga cikin gari na ya Allah موتاتي بها أجناس خلقك كلها على رب عرف من مناو وميز وتعديد يا أجناس خلقك الله أنا رقمك كزما كاشير يدى جنسوس هلتك كلها كباكية Allah ga ta shiryar da al'ummar gari na su zama ainihin masu shiryar da bayan Allah a duniya. Shin akwai yanzu akwai yanzu bayan Allah waɗanda suka zauna ba su da wani aiki sai yawo ƙasa-ƙasa gari-gari su shirya da mutane zuwa ga Allah akwai wanda suke yin haka a duniya yanzu banda 'ya'yan shehu da almajiran shehu daga kaula to wannan addu'ar Allah ya amsa maka radiyallahu ta'ala anhu ala ragmi amtin min munawi yace abu zakir muzahanci na maki wanda baya so ya ji na faɗi wannan addu'ar Allah ya turmuza hancinsa sai Allah ya mun haka wa man yasubu ko wanda zai kawo mun timbe ya kawo mun hari Allah ya turmuza hancinsu akan wannan addu'a dawa wata madi ilahi ma ataka madaliban min al-awli ibrahim wal yati jalu wata kabi ilahi ya ubangiji ka biya dukkanin ma a taka maɗaliban abinda ya kawo maka yana mai nema wanda ya zo min al'abdi ibrahima daga wannan babban bawa naka shine shek ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wal yati jalbu Allah ya kawo masa dukkan jalabi inji inji mala aminu ba mala aminu ana san Senegal shine an zo nan gurin zaka ji ya ce wal yati jalbu Allah ya kawo janabi na shehu da namu Allah ya raba mu da talauci amin Allah ka ba mu fadayi Allah kai mana buri mun yi tawassuli da wannan addu'o'i na shehu Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki a kasar nan Allah ka yaye mana bakin ciki Allah ka yaye mana tsadar abincin nan Amin.
Allah ka sako da abinci Amin.
Allah ka dauke dukkan yan harin nan da suke yi da kashe-kashen nan Allah ka dauke dan albarkacin addu'o'in nan na Maulana Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu anhu وترزقه التكوين يا خير سيدي ولا العفو عن الهم والشوق والعيب وترزقه التكوين يا الله ك- كأزرتا شيخ إبراهيم يس أي- واتو واتو واتو واتو سرنا نكون إن قلت كن يكون بلا تسويب نعم.
كأزرتا شوانا يا خير سيدي يا بيئيا شكرانا وا ويذهب عني الهم dukkan wani bakin ciki wanda yake gammo a zuciya ya tafi gabarana wa shakku da kokwanto wal aibu da aini صلاة وتسليم عليهم سرمدا كذا الأهل والأولاد والآل والساب salatun salati wa taslimun da gaisuwa su tabbata alayya a gare shi musarmadan abin titirtawa kada al'alu haka nan alayansa wal auladu da yayansa wal ahlu da dukkan iyalinsa gaba daya Amin.
was sahabu da dukkan sahabbai نعم harbul ha awaye وجئت رسولنا يا المصطفى للعلم بدر سلالة سادة وقد شد شمل الكفر أمطره شبابا ونور الهاج قالت دجاجة أعوذ برب العالمين جل جلاله من عباد الذين أنعموا وقد تفكى أعوذ برب الناس مالك الجبر من السلب أول الليل إذا أتفادى أعوذ برب الفلق والأمر الأقرى يا إلي ركن الدين يوم التسدى وأسأل يا أيوب يا حي ربنا بأن تردي إلى قبر المقصى بجاه رسول الله يا أحمد المصطفى أبي القاسم الماهي سلالا مشيعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العود دارا تمتع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العود يرفع مشفع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تسير العود دارا مترعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي كريما موزعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألمي فؤادي مقنعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة مرادتي بها متشرعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها يرزق الأحباب إذنا ممنعا عليه صلاة الله ثم سلامه يا ندم ممن للبيت جنة عليه صلاة الله ثم سلامه يا ذكر الجرمان حل مرة عليهم وعلى آل الكرام وسبه ومن سلكونا جل آمين تقوى
صلى الله عليه وآله وسلم هويت رسول الله تعالى المشفع لدى الله من كسر الضلالة كان زعزعا مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه آمين.
يجي هويت رسول الله ni fa tuntuni na so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raha mai suna ɗaye al-mushaffa'a wanda za a ba shi ceto ladal haqqi a wajen ubangiji man kasara zaman man za'za'a wannan da ya raunana kasarar zalalati wato biranen nan na bata ya nisantar da su وقد شد شمل الكبر أمس الربوء يا بابا ونور الحق قارن تشاشعا وقد شتى شمل الكفر حقيقة يا واقعي taron nan na kafirci ga baki daya amsatu ruhuhu ya baban sai ga gidajen kafirai gaba daya ta zama ya baban ainihin kufai kufai ta zama kufai kufai na'am wa nurul haqqi sai ga kuma hasken gaskiya ta sha'sha'a ta sha'asha ya yi haske ya haska ko ina tsaran don dolen su أعوذ برب العرش جل جلاله من ساجد حبله قد قدها أعوذ برب الخلق والأرض من السبع والليل إذا أتفضى أعوذ برب الخلق والأمر أمرا بأيني ركن الدين يوم تسدها shehu ya ce a uzu ina neman tsari bi rabbil arshi da ubangijin al'arshi jalla jalaluhu wanda jalalaka ta girma ta ɗaukaka min imsaki dinin wai a ce wato na rike addini habluhu qad taqadda'a wato igiyarsa ta tsinke a hannuna A- ina neman tsari daga Allah Allah ya sa Allah ya sa in ri- in- in rike addinin nan wato wato bil urwatil wusta lam fisama Na'am.
laha da igiya mai ƙarfi wadda ba za ta tsinke ba a wannan addini na wani addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a'udhu ina neman tsani bi tsari bi rabbin nasi da ubangijin mutane maliki sirrihim wanda ya ainihin ya mallake sirrin su gaba daya min salbi kada ai mun salbu a cikin addinin nan na musulunci amin aw an aw an lil ada'ata da'ata ko kuma a ganni wai na kaskantar da kai lil ida ga abokan gaba ina neman tsari daga Allah ya man haka a'udhu ina neman tsari bi rabbil khalqi ga ubangijin halitta gabaki daya wal amri da ubangijin al'amari gabaki daya an ara bi ainiya kada na gani da idaniyata rukunan dini cewa wani akan rukuni na addini kada ta sadda'a wato ya tsage kada a zamani na a ga wani rukuni na addini ya kare ai an ara din nan ai Allah ara ne Na'am.
ai ana irin wannan yana zuwa idan ya zo a haka zaka fassara shi da la eh la din koye ta ake Na'am.
yawa ko ko an gane ma'anar Allah ara ne Allah ara bi ainiya amma arewa ce ta larabci kamar da Qur'ani yakan zo da yakan zo da irin wannan yakan zo da irin wannan menene yubayyinu Allahu lakum أن تضلوا أي ألا تضلوا ويبين الله لكم أن تضلوا تؤمن سنة ونا نعم.
يوا أن أرى أي كذا أمين شما أقول ألا أرى يوا نعم أمم.
واسأل يا قيوم يا حي ربنا بأن تنصر الدين القويم الموسع وأسأل نعم ويا قيوم يا أبنجي قيوم يا حي يا أبنجي رايي سبو دواك علي بزي يأكاو يا حي يا قيوم با سي أكاو قيوم أفرقو أكاو حي أكاشي أما يا حي يا قيوم ني نعم.
ربنا أبنجي جمو لأن تنصر الدين القويمة ka taimaki wannan addini madaidaici alwasa wanda yake abin yalwatawa بجاه رسول الله أحمد مصطفى أبي القاسم الماهي ضلال مشيعا duk waɗannan abubuwan da na roƙa Allah ka yi min su bi jahi rasulillahi Sallallahu saboda alaihi alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad mai suna Ahmad muktafa abun bi Abul Qasim baban Al Qasim almahi balalan wato wanda ainihin yake mai shafe dukkan bace-bace mushayya'a wanda ake rakawa da alkhairi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد دارا تمتعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce eh, biha da sababinta zal abdu wannan bawa Sheikh Ibrahim tamatta'a ya zama mai jin daɗi daren tsawon zamani عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد يرفع متبعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biha da sababin salatin zal abdu wannan bawa Sheikh Ibrahim ya yulfa a same shi mutabban kowa ya bi shi saboda manzon Allah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تزير العبد دارا مترعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce tusirul abda kamar da bawa mutarra'an abin hubbafawa daren zam tsawon zamanin sa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي كريما موسعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce ya umsi in wayi gari kariman mai karamci muwassan abin yalwata wa iyalinsa da da arzikinsa alaihi salatu llahi thumma salamuhu salatan bi auli fi ba'di muqanna salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce kulfi fuadi in samu zuciyata muqanna'an mai kana'a da Allah da manzon Allah alaihi salatu llahi thumma salamuhu salatan muradadi bi mutadarri'a salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce kura a ganni dari tsawon zamani na mutadarrian mai kukkugo da abubuwa daban-daban na alkhairi Na'am.
ya saboda sabon salatin عليه صلاة الله ثم سلامه بها يرزق الأفاب إذنا مقنعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sauran salatin ne yurzaqul ahbabu masoya na dukkan su a azurta su hisinan birni muwan na'an wanda zai kiyaye su daga dukkan sharri عليه عليه صلاة الله ثم سلامه بها ندم ممن لذا الفيض شنعا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sauran salatin ne wato nadamun ya- ya- nadama ta tabbata liman shanna'a mimman shanna'a ga duk wanda ya muzanta wa lizal fairi ga wannan faira Na'am.
duk wanda ya muzanta wannan faira tawa Allah ya sa yayi nadama wata ran yayi da na shina عليه صلاة الله ثم سلامه بها سكر الجرمان إن حل مرفعا salatin Allah da amincin Allah su tafi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya da sauran salatin ne su khiral jirmanu duk wani jiki wanda yake shakasun in halla marba'an in ya sauka a gidan daji irin namu to Allah ya hore shi ya zama mai bin Allah da manzan Allah jirmanu Na'am.
da jirmu jirmanu jiki kenan yawa Jur- ju- jurumu jukkuna yawa ko jiramu ko ajiramu Na'am.
duk suna yi duk jam'i ne na jir- jurman Na'am.
jurman jiki kenan bil kasri Na'am.
jirman jiki kamar ce shakasu shakasu shakasu shakasu shakasu kamar a ce mutum to shi ne jirman Mm.
عليه مع الآل الكرام وسبي وها سلكنا جل أمين تنوعا salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن سل وسام مع الآل الكرام تارد آلا سما سجرما وصابي لسابنسا ومن سلكونا هذا الأمين قولا نسك شكا تبارك إننا من تشم الله تدوعا سبود الله نعم
حرف الواو وصول جميع الماسكين بأولياء تعقرهم من لم يكذب بربها ولو ببياض في المعارف لم ترى فقد قدر الأقدام عن درب جاوية بقول إله الناس جل جلاله وهو برسول الله جعل فيها حلفت يمينا إنني لا يذهبني سوى أسعد والأرض بها بظهرها وقد علم الأقوام أني قديمه فوزل حبيب الله يرفع بوزلها وما قلت قولي شاطئا متفجعا وما مسني ذكر يغيب أهليا وإن خدودي إلا أنا مساعدة فلم يلق يوما مر علي وفتيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سرا لا يفاوت غيريا ولا كل مؤمن بسيد مرسل عليه صلاة الله والدود جاسيا تنورته حتى تأيبت إنما جلال رسول الله حير فكريا إمامته منه إليه محبة وسبحان ربي بحبلها تعصقه من لم يكذب ردها قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله عارف العارفين رضي الله تعالى عنه يتي وصول جميع الماسكين كذا سادور dukkan waɗanda suka yi riko bi harniya da igiyan nan tawa ta haƙaƙahu mallam yuka zibbi rabbiya duk wanda bai ƙaryata ubangiji ba ya san ma'anar abinda ake nufi da zauƙin ma'arifa ya san ma'anar abinda ake nufi da ittisalin ma'arifa ya san ma'anar abinda ake nufi da taƙiƙin ma'arifa ya san ma'anar abinda ake nufi da tarakin ma'arifa ya san ma'anar abinda ake nufi da tarakin tarakin ma'arifa ya san ma'anar abinda ake nufi da tarakin tarakin tarakin ma'arifa to duk wanda yake san da wannan wallahi tallahi yana cikin waɗanda ta haƙaƙahu ya tabbatar da sanin Allah a wajen ainihin zauki da ma'arifa da kasan la ilaha illallah a zahirinta kasan la ilaha illallah a baɗininta kasan la ilaha illallah a baɗinin baɗininta to duk wannan wanda duk ya tabbata ya riko da shi ya shi Ibrahim ya san haka ya tabbatar da haka ya kuma tafi a haka wannan shine matafiyar Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu saboda haka wannan ilimi ilimi ne wanda yake da zauki yana nan a cikin ainihin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wato ihsan al-ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan ilimi wato ana samun zaukin sa ne ba da ido ba ba da harshe ba ba da rubutu ba ilmun لا يكتب بالأوراق ولا يعرف بالأفهام وإنما يفهم بالأزواج الله تبارك وتعالى yana bayar da shi ne kuma shi ilimin nan hawa hawa ne hawa hawa ne kamar yanzu na faɗa ɗazu kamar yanzu mutum in aka ce zai zo kano in ya zo in ya shigo daga kaduna yana shigowa kwana ɗan gora ya shigo jihar kano amma bai zo kano ba idan ya zo ainihin kura ya shigo lokal gamma ɗin kano amma bai zo kano ba in ya zo nasarawa ya shigo birnin kano ga ƙofar garin kano eh to ya shigo kano amma bai zo kano ba in ya zo ya shigo nasarawa ya zo ƙofar gidan sarki to ya zo kano ya zo kano ya zo masarautar kano amma bai zo bai san sirrin kano ba bai san sirrin kano ba sirrin kano sai ya shiga cikin gidan sarki sarki ya karbe shi a matsayin bakonsa ya shiga da shi cikin ɗakinsa ya nuna masa hadaka kaza ta fanni kaza hadaka kaza ta fanni kaza hadaka kaza ta fanni kaza ya nuna masa komai da komai na abin da ya shafi mamlakarsa hunaka kana arifan بكانوا هناك كان عارفا بترك كانوا هناك كان عارفا بما هو فيه عليه to wannan shi saboda haka shi ne shi muke cewa wasulu jami'il masikina kada ka gano na kai dan kai suluki kawai ka fitar da qaidul arba sai tsammanin ka ga masanin Allah wane mutum sannan aka fara sannan aka fara Allah girma ne da shi Allah yawa ne da shi Allah ba shi da iyaka tabaraka wa ta'ala نعم وجوبي بياب بالمعارف لم ترم فقد قصر الأقلاب عن درك شاوية sai yace wajen bi yayyankewa ta faya fayafi manyan jejika na hijabi manyan jejika na hijabi domin maulana shehu mutujani yana cewa hijabi kafin mutum ya wusuli hijabi dubu saba'in ne hijabi dubu saba'in mutum yake yankawa yana mu'awwali din nan yana karantawa yana istighfar yana yana wannan la ilaha illallah yana hijabi dubu saba'in ake yankewa sai an zo na ƙarshe shikenan fa sai ka ga ainihin al'amarin nan da yake ya bani labari yace kamar mutum ne a tashi a kurkuku daji dubu saba'in sai na aka ce za a kwance shi daga kurkukun za a fito da shi waje kuma sha biyu rana tsakar rana saboda haka a rushe wannan hijab wannan daki a rushe wannan daki a har a zo dakin kusa da karshe da an buge wannan dakin yana ganin kansa sai ya gan shi cikin rana haya ba haka bane to to haka arifi da haka arifi ne idan ne aka ana yanke hijabin nan ana yanke hijabin nan da an zo na karshe shikenan shikenan sai- sai abin da yake nema sai Allah ya ba shi eh farai to alhamdulillah na'am Mm.
na'am fil ma'arifi a cikin sanin Allah lam turam ba a samu sanin Allah mai zauki wanda yake da tahqiqi ba gaure ba kokonto a cikin sa ba irin na mu- mutanen Maulana Sheikh Ibrahim Niyas da suka samu daga wajen Maulana Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala Mm. faqad kasira al-aqdab dukkan udubai sun takaita an darki sha'awiya ba za su riski fage na a wajen sanin Allah ba uqimat shuyukh ba ka yake ba Na'am.
yace ultimate shuruhu duk wani shehi an mai da shi ba karara in dai bai ta'alluki da shehi Ibrahim ba ba zai samu zu- zaukin ma'arifa ta sanin Allah ba a matar a matafiyar sufaye wanda Allah ya yi mana wannan baiwa alhamdulillah بفضل إله الناس جل جلاله وهو برسول الله لا نبيا sai yace duk duk abin da kuka ji na faɗa na sha'anin ma'arifan nan da yanke jejikan nan da kuma kudubai sun ka- takaita akan zuwa su riske ni akan wannan fagen wannan na same shi ne bi fadli ilahin nas ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جل جلاله لجمن جلالا da جلال جمالا وحب رسول الله نبي كما cikakkiyar soyayya ta ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam taha ya suna daye nabiya annabi na حلفت يمينا إنني لا يهبني سوى راد ولا أغز في هالبويا sai ya ce halaktu na rantse yamina rantsuwa irin ta dan musulmi inna ni cewa wallahi ni la yuhibbuni ba wanda zai so ni siwa a sa'adi sai wanda ya fi kowa sa'ada a fa'alu ne ba fa'ilu ba ne a fa'alu siwa a sa'adi sai wanda yake a sa'adu siwa a sa'adin sai wanda yake mafi arziki a fa'alu yawwa wal aksu haka shi kuma fi hali bugudiya makiyina kenan shi kuma shi kuma a- a- asfala shi ma asfala sabilina shi ma af'ala ne shi ma yana asfala sabilina a wajen kiyayya ta Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka so shehu Ibrahim riba ce ka ci yawa ba wani abu bane shi as'adu wata rana ibn abu huraira ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce man as'adun nas sai ce a- abu huraira nan ya tambaya as'adun nas ya sai ba ma- ya ya ba manzo Allah wani dan labari sai manzo Allah ya ce as'adun nas as'adun nas man shahida Allah ilaha illa Allah khalisan liwajhihi أسعد الناس من شهد أن لا إله إلا الله خالصا لوجهه الله wannan magana waye magana manzo Allah ce ta yi daidai da magana wa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da yake siwa as'ad ba wanda zai so shi sai wanda ya yi da la ilaha illallah khalisatan lillah khalisatan lillah shine as'ad Allah ya yarda.
manzo Allah lafazin manzo Allah ne as'adun nas man shaida an la ilaha illallah khalisan liwajhihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Hmm.
وقد علم الأقوام أني قديم فوازلوا أبي بالله الباب وادليا فوصل حديث وقد علم الاقوام yace dukkan dukkan sufaye waliyan Allah sun sani anni khadimuhu ni cewa ni halin manzo Allah ne duk wali ko mun kankanta sa inda na gaske ne to ya san Sheikh Ibrahim a alar manzo Allah shine babban hadimi shine kofar manzo Allah a wannan zamanin ya roƙa an bashi kuma shine ta'ikan akan wannan mukamin alhamdulillah dalika fadlullah yuti man yasha in mutun yana da wata fadala da Allah ya bashi to yaje ya rike abasta amma mun san dai ainihin kayincin in za a bar wayar sai ta haɗe da fal madadin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala mm نعم فوصل حبيب الله mm فوصل حبيب الله fawasul habibillahi to gashi ma fawasul habibillahi wato saduwa da masoyin Allah yulfa ana samun ta ne bi wasiliya sai an sadu da ni ko a fili ko a koye ko a koyen koye ka fito kana ta barazana ka kai ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza amma hudan din da yake tsara maka madadin azuci ta sirri shi Ibrahim ta sirri Maulana shi Ibrahim ذلك فضل الله yace yulfa fa wasul habibillahi yulfa bi wasiliya saduwa da manzo Allah ana samun ta ne da saduwa da ni ko ta mafarki kaza ana maka madadin kaza kaza shehin naka amma kai tsammanin shine yake maka madadin nan ku shehu Ibrahim ne a sura shehu haka abin yake
وما قلت قولي شادها متوجها وما مسني سكر يغيب عقليا kace ma kulta kaure wannan maganganun din da na faɗa ban faɗe su ba sha'iya ina mai shaɗayi wato ina mai shaɗayi shaɗayi shine ainihin wali idan mukami ya zo masa ta shiga cikin hali ha ya shiga cikin hali ya yi shuhudi a cikin mukami na sanin Allah to in ya dawo in ya dawo aka tambaye shi a cikin wani abu da da- da- da- da- da ya gani sai ta shi da komai ba shi ne da koma ba shi ba ba ya shi kenan ya riga ya abin ya wuce masa ya zama kamar taifu kamar mafarki to ba irin wannan ne kama ba Allah.
garau nake garau nake a cikin a cikin haƙiƙi na na sanin Allah nake faɗa wannan ba shaɗahi bane ba shaɗahi bane ba sururi bane ba kuma maye bane نعم Hmm.
متوجها mutabajjiha kuma ban faɗi wannan ina mai tinkaho don girman kai wai don isa don na nuna a duniya ni kaza ne ni kaza ne ba a'a tabbas ne ba girman kai bane Na'am.
kuma masani sukurin kuma maye bai shafe ni ba irin na mazaje wanda suke yin tabbele idan zauki ya kama su masa kai ma'arifa ba su ke taɓa suna gudu suna suna suna guduma a kasar suna zakiri to ba irin wannan bane ba shi bane ba shi bane kuma yughayyibu aqliya wanda yake fakar da hankali a rasa abin da ake yi to shi ma ba shi bane garau nake Na'am.
garau nake a Ibrahim yasina kuma na san abin da nake yi na san halin da nake ciki na san wanda yake tare da ni kuma na san akan mukamin da nake radiyallahu ta'ala anhu وإن خلودي للأنام سعادة فلم يشق يوما من رآني وفتيا sai ya ce wa inna kududi domin wato rubutuna sa'adatun arziki ne lil anami ga talikai wanda duk Allah ya gam da kadar ya ga rubutuna da hannuna din nan to shikenan insha Allah zai samu arziki ba zai mutu banza ba wanda ya ga rubutuna eh falam yashqa yawman marrani wanda ya ganni ainihin wahadiya ko ya ga rubutuna to ba zai ainihin zama shaƙi ba a duniya ko a lahira ba ko kuma wa inna kududi wato ƴaƴana in kuka gan su in kuka sadu da su ko manya manyan almajirai na waɗanda suka koshi daga guri na to in kuka gan su sa'adatun arziki ne lil anami ga talikai idan kuka haɗu da su yawwa marra'ani wanda ya ganni wa hadiya ko ya ga irin waɗannan ma almajiran nawa to lam yashqa ba zai zama shaki ba anan gurin نعم a nan gurin akwai mutum ɗaya biyu uku hudu waɗanda suka ga shi ibrahim نبي الله duk waɗannan sun ga shi ibrahim dukkanin su sun ga shi ibrahim wata rana وما تبقى Sai ku haska su, ku haska su, ku haska su a gansu duniya ta gansu.
Wanda yi Legas a cikin cikin Maryam a safa a cikin Lagos gidan Maryam shekarar da suke a cikin suka dawo daga Masar kowane da kodin toza a cikin kodin necktie Allahu akbar.
wani suka muka muka zo rayu mana addu'a sai shi ma gani shafa A kai Legas.
shekarar da muka da malam da malam Saluhu na'am da na rungu da mala abubakar wanda ba
eh da ita rungu Saluhu Saluhu da rusani A'a, ni da malam Saluhu sai da malam Nasu Malam baban tsawon muna da shi ba dai yarda Muhammad Kadishan na'am na'am Man salu na su ma malam. To na'am. Malam Habibu sai kai.
na'am mun ga shehu mun yi mun yi kokawa za mu shiga aka ce mu shiga ba za mu iya shiga ba a lokacin akwai malam lamuna ya ga ce mu tsaya aka yi jima aka yi aka yi mu za a danne mu aka ce za a danne mu sai aka ce to kai duk abin da zai yi wa kowa ya koyi shehu zai fito kan bene kowa ya gaishe kowa ma ya gaishe sai muka fita muka fita muka muka da fita farin laifin eh muka je muka je muka je ruto muna kallon kofa shehu ma tijani ya fito shehu malam shehu na Hatibu.
mala fito fito Shehu da mula.
shehu sheka sheka muna kuma na kai shi a airport lokacin da zai tafi aka tafi rikiyarsa dama tun da tun yana gidan sarki mu muna airport tun yana gidan sarki to mu muna airport muka je lokacin da shehu ya ce zai sau zai sau. lokacin da ya hau wani benar shehu wai wai ko kai kalle mu gaba da kuma na Allah ya ga mana hannu sallama
Allah ya saka yi alhamdulillah وما قلت هذا دون إذن وإنني لا تمزرا لا يباه لغيرها ni ai ban faɗi nawa ba ni ni so na ga cewa a rayuwarta da zuwa na farko tare tare da su malami ina ina dan karami wanda aka sauka a gidan a gidan wannan gudun shi gidan suru ne wata takala biyu to wannan wannan zuwan malam ya je da mu da wuri wuri kafin sallar juma'a shehu radiyallahu ta'ala anhu yana kan gado shi ya sako ya je ya dauko abinci daga babban daro ya zuba wa ƴaƴan malam aka ci abincin nan ya girma da kansa shi hidimar da kanka shi hidimar ba na manta a hannun shi a wurin nake da ma na hadisi a hannun su nake ko kuma ku manya ne kuna kuna da haka a cewa ya zama ya lalata aka ce abincin to daga nan aka fito aka fito aka yi sallar juma'a wadda ta- shehu ne ya sallar juma'a ko to da ya sallar juma'a daga nan kuma sai gurin ya bace mu ban kara ganin mu ba sai da asar lokacin da aka yi zikirin juma'a a a gidan sarki da malam yana tare da almajirai to lo- waje na uku waje na uku sai aka taho da daddare ana zikiri da su malam nasu su malam fari su malam abba da ku duka ana zikiri su alarma to a daidai kurawa a nan ne zawo ya kama ni. shirma lawa shi ya fiye da tafi da ni aka ɗau da da shi da man nasu mun karfi aka tafi da ni gida wannan na farko kenan to gani na biyu kuma shine wanda wanda ya zo ta'aziyya wanda ya zo a wani shi man jami'a ko an ji ha sabinci sabinci wanda ya zo wanda ya a 69 I think 69 69 ko 60 ne to na 60 to shi kuma wanda ya zo wannan wannan wanda muna zaune an yi tukusin irin wanda ake faɗa sai sai aka fito ana ina ina ce malam manzo ina ce malam manzo ina ce malam manzo sai aka ce sai aka ce gashi gashi nan tsoro ne gashi nan sai aka ce to shigo ana kiran shi ne shi malam malam da ne ya kafa yi ka sai sai sai sai sai sai shi malam ya ce ai ba zai tawo ba zai sai da shi sai ya ce to da wannan yara kuma to tare muka shiga da wannan yara tare muka shiga muka je muka zauna aka je wajen shehu shehu malam manzo da ya je gaba shehu ga su joma jiyan suwaye sai ya zauna a kasar rafa eh ya zauna shi ku ya abu shi sai mu shafa kansa suka gaisa da shehu ni ma shehu ya gaisa da ni ya matso da ni jikinsa kamar dora ni kan kan cinyar Alhamdulillah.
radiyallahu ta'ala anhu. to shine gani na biyu gani na uku kuma shine bayan rasuwar shehu 1973 1973 aka ce zai zo to kuma daga nan da ko ta ji shi mai ya ce shi masu yadda mana ya zo 73 sabinci ai rasul da sabinci amma zuwan nasa na biyu 73 73 73 shi ne zuwa sana ƙarshe eh an ji a garin shi suka yi ya yi da musamman su suka wanda da su wanda za a sabinci ka ko
wannan shekara biyu yanzu saboda haka da ya zo da ya zo shi kenan sai sai sai- sai aka je ba a je karanta daga nan da yadda ake zuwa zamanin malam ba saboda haka ni kadai na yi gudun makaranta na tafi iyakar na je iyakar a ranar shehu bai zo ba har na kai dare ga yunwa na taho ina tafiya a cikin duhu sai na yi karo da wani kwali wani kwari sai na ɗauka na bude sai na ga kaji suna zafi a dafe sai na koma gefe daya na ci na ƙoshi na ci na ƙoshi a kan kan wallahi na ƙoshi sai na bashi a nan na taho gida na tsammanin ko za ko za a neme ni eh ko za a neme ni shuru ba a ce min ina ka je ba to kashi gari kuma ban je karan ba kuma shehu ya zo to da ya zo kuma shi kenan da yamma kashe gari sai aka tafi gidan sarki da aka je gidan sarki ana irin wannan abun an je can kamar yadda ka faɗa an zagaya can an gan shi a sama sai aka ce to kowa ya zagayo gidan sarki masallaci an za a yi wazifa to muka zagayo a guje a guje a guje an sa irin tsarafunan ne an sa irin tsarafunan ne to shehu da ya fito yana buga sandan nan ta ba sarki a nan ɗinsa shehu yana nan da ina tafiya ina tafiya ina tafiya da ya zo daidai kaina sai ya miƙo hannun muka gaisa ni kaɗai ni kaɗai ya zo tare da to wannan shi ne abin da nake cewa faɗa ba sai wata dama faɗa ce babban bishara ce alƙala lafiya
وما قلت هذا دون إذن وإنني لا تمتر لا يباه لغيرها sai ya ma qultu wa ma qultu qawli ban faɗa wannan magana da na faɗa ba shari'a ina mai shaɗahi ba wato ainihin mutabajjiya ko mai tinkawo ba ma masani sukurin ba ma yi ne ya shafe ni ba yugayi bu aqliya wanda zai wato nitsar da hankali na
وذا كله منه بسيد مرسل عليه صلاة الله والجه لشانيا
kuma kuntu na fasara wa inna qawli
وذا كله maimaitawa
to wa inna qawli ma kuntu
wa ma kuntu hadha ban faɗi wannan abin da na faɗa ba duna izinin ba dan an ba a yi izini ba a'a izini izini manzo Allah ya yi mu sallallahu alaihi wasallam shi ta na faɗe shi wa innani la aqtumu sirran akwai wani sirrin ma wanda unna koye shi la yubahu ba za a bayyana shi da gairiya ga wani na ba sai kurum waza wannan kulluhu na dukkaninsa na same shi ne min hubbi sayyidi musalli saboda soyayyar manzon Allah ka ji karkace zaka yi mu hasada ko karkace zaka ce sai ina zan samu wannan a'a saboda soyayyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in kai ma kana so yi kokari ka so annabi ka gani sai in ba za a baka ba haka shine sha'anin Allah kenan alayhi salatu llahi salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah wartu li sha'aniya Allah ka dauka ka sha'ani na tanawwartu wa tatayyartu innama jalalu rasulillah ya hayyara fikriya sanawwartuhu na dawo kuma ainihin halin ainihin shuhudi shi ka ta tayyartu sai na ganshi da lokacin da ya mun flashin innama jalalu rasulillahi ashe jalalan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sai mun kas sai mun flashin ayyara fikiriya wanda ya imotar da tunani na babatu minu ilayhi mahabbatun wa du'ana rabbika karuhi tajalliya ifadatuhu faran yawarsa minu daga gare shi zuwa gare shi mahabbatan saboda soyayya wa subhana rabbil kai tarkiya tabbata ga ubangiji dakka ruhi wanda ya dandake ruhina tajalliyan yana tajalli fihi wa fi muhammadin rasulillahi wa min sirri hadha mitu shawqan wa maghraman hadhihi tujiya qayhi nazirtu tadalliya wa min sirri hadha saboda wannan sirri ne ba mittu na mutu na kare babu ni shauka saboda bege a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa magrama da kuma karin bege dai a a ajid azidu ishtiyakan sai nake kara shauki hina ziditu tadalliyan ko yaushe na kara kusanci zuwa halar annabi sai in ji zauki na da shauki na ya karu akan nada فمن لي بوزل للحبيب وليتني أجاوره بها لدي تمنيا kamar libi wasulin waye waye lamince min da saduwa ne labibi ga masoyina walaita ni ina ma a ce ujawiruhu bi haladai a ce na zauna da manzon Allah a lokacin da ya rayuwarsa ta ta zahiri wa bi haladai da kuma rayuwarsa ta batini ta cikin kabari ina ma a ce na manzon zauna da manzon Allah tare da shi a haka tamanniyan ina mai burin haka a cikin waɗannan halaye عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين قبليا salatin Allah da amincin Allah tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
sawi salatar zakirina sai daidai da salatin zakirai duk waɗanda suka yi zikiri ubayliya gabani na zikirin na salati ne ko na istighfari ko na ko na ko na ko na kalmar la ilaha illallah dukkan wani nau'i na zikiri da aka yi gabana to wannan salatin ta yi daidai da shi a wajen Allah عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلكنا جل محبة قبلها salatin Allah da amincin Allah ya tabbata a gare shi ma'ar ali kirami tare da alayensa masu girma wa sami da sahabbansa wa man salaku na hajjar ma'abbaki da wanda suka shiga tafarkin nan na soyayya kabliya gabani na
الله قال الأجر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وبلاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا قال لا آمين
Thank you.